أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله زامو فارق راتمونا لتهينا الشرينية آه شي وانا إمام الألفازازي إيه magana a kansa kusan za a iya cewa mutum ne mashhuri ita ishiriniya tana daga cikin manya-manyan littattafai na yabo na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suka karɓi sosai a duniya in Allah ya yarda daga baya ko a cikin karatunmu za mu ɗan yi magana a kan shi imamul alfazazi shi asali imamul alfazazi ishiriniyar ya fara yi ishiriniyar ya fara yi mana in aka ce harful hamza to baiti ashirin ya fara yi baiti ashirin ashirin daga baya da aka masa takamisi yadda asalin ishirin ya take kalilai ya uja bil muhassabi wanzila sai nabiyin lahu alal jinani mubawwa'u da shaɗarin wannan baiti na farko da baiti na biyu complete dukan takmisi ne shi ake kira daman takmisi to haka asalin ishiri ne take daga baya haka mata takmisi imam al-alfazazi ya fara cewa sallallahu alaihi nabi kari wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal hilmi wanda suke da alayansa da sahabbansa ma'abota tsoron Allah da kuma juriya yace kalilai ya uja bil muhassabi wanzira wala tabgiya an haifihi mutahawwala wa akarin bihi maganan taharraku manzila أحق عباد الله بالمجد والأولى نبي له أعلى الجنان مبوأ yace kalila ya yakuba da ɗaina guda biyu ma'ana yana nufin zuciyarsa da harshensa kenan ko yana nufin jikinsa da ruhinsa ko kuma yana nufin abokan nasa ne kuma wani abu daman sananne ne daman kamar yadda muka karanta a cikin shu'ara shi ma ce kifa na biki ku tsaya shin abokan ne ke tare da su ko yana nufin shi da dokinsa to shi ne irin wannan abu kalilai ya kuba da ɗaina guda biyu mana jikinsa da ruhinsa uja ku karkata wanzila ku sauka bil muhassabi a gurin da ake kiransa muhassab muhassab wuri ne a makka yake guri ne yake a makka da ake kiransa muhassab din shi wannan guri muhassab ɗin malaman tarihi sun ce akwai kabarin annabi annabi ya kai kabarin annabi ɗari a wannan gurin wasu kuma suka ce ya kai kabarin annabi saba'in a wannan gurin a to wannan shine muhassab yana daga cikin guraren da tun a kafin annabta ya zamto wurare ne wanda suka bayyana irhasi na annabta ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda su ‘ya'yan manya ne don ana aikin hajji a da kafin lokaci na musulunci manya-manyan mutane ranar tsayawan arfa su suna ka'aba sauran mutane kuma da ma manya-manyan mutane ba suna muhassar to shi in ana tsayawar arfan nan ko kuma lokacin da ake tsayawa a arfa sai a gan shi ya je muhassab alhali na fara sai aka kira ni a waya yawa to shi to tun lokacin da ake aikin hajji wasu daga cikin masana malamai idan suka ga shi ɗan manya ne amma ya je muhassabin ya zauna ya bar ‘yan uwansa wanda suke manya a bakin ka'aba tun daga wannan lokacin masana suka fara cewa anya wannan akwai magana a kansa tun daga can wajen zamansu na manya amma ya dawo nan cikin jama'a saboda kasancewar a zo cikin jama'ar a yi shi ne abin da ya fi tabbata a ilimi saboda haka gud magana akan muhassab din magangara magana tana da yawa sosai mun ce za mu yi shi gaba ɗaya zai ci lokaci sosai amma daga bayan Allah da sai mu magana kai ya ce kalilai ya kuba da ɗaina mana zuciyarsa da rushinsa kenan uja ku karkata wanzila ku sauka bil muhassabi a wurin da ake kiransa musu muhassab eh kuma yana daga cikin niza na shi wannan littafi na ishiriniya mafiya yawan kalmominsa duka akwai sa a alkur'ani shi yasa ke so kafin wanda zai tafsirin alkur'ani kafin mutum ya fara tafsirin alkur'ani ya kamata ya karanta wannan littafin kaga uja ku karkata kaga alhamdulillah zai an dala alabi kitabu walam yaji allahu e wajal uja ku karkata wanzila ku sauka bil muhassabi a gurin da ake kiransa muhassabi wala tabgiya mutahawwala wala tabgiya kada ku nemi mutahawwala bauɗewa an haifihi daga gurin da ake kiransa haifinsa shi ma haifin a cikin muhassabin yake mana wala tabgiya kada ku karkata wala tabgiya kada ku nemi mutahawwala bauɗewa an haifihi ga barin kaifinsa yace wa akarin bihi maganan taharrahu manzila wa akarin bihi ku yi mamaki mana shine wannan siga ta ta'ajibiya wa akarin bihi ku yi mamaki mana maganan sai ka ɗauko wancan ƙarshen wa akarin bihi ku yi mamaki mana maganan wannan guri shine maganan gurin zama wa akarin bihi ku yi mamaki mana maganan wannan gurin zama a haƙƙo ibadillahi bil majadi wal ula wanda a haƙƙo ibadillahi mafi girman bayin Allah mafi cancantar bayin Allah bil majadi da girma wal ula da ɗaukaka ta harrahu ya nufe shi manzila a matsayin gurin zama mana ku yi mamakin mana wannan irin gurin zama ne wanda mafi girman iba bayan Allah ya zaɓi gurin a matsayin gurin zama shine wa akarin bihi ku yi mamaki mana bihi da wannan gurin magana eh wa akarin bihi magana ku yi mamaki mana da irin wannan gurin zama a haƙƙo ibadillahi wanda mafi cancantar bayan Allah bil majid da girma wal ula da ɗaukaka ta harrahu ya nufe shi manzila a matsayin gurin zama nabiyun lahu alal jilani babawa'u nabiyun ma'ana huwa nabiyun shi annabi ne mubawwa'u wanda yake da gurin zama a alal jinani a mafi kololuwar aljanna ita ce aljanna firdausi wanda ita ce gurin zamansa eh yawwa shi ne a haƙƙo ibadillahi bil majid wal ula shi ne mafi cancantar bayan Allah bil majid da girma wal ula da ɗaukaka da majid da ula duk ma'anar su ɗaya ne amma akwai dan bambanci kaɗan ba kowane mai girma ne yake da ɗaukaka ba a gari za ka samu waɗanda ya kamata a girmama sai ga ba su ake girmamawa ba shi ne almajadi wula kuma ɗaukaka wanda ya ɗaukaka ko ya cancanta ko bai cancanta ba da yawa za ka ga mutum shi yake da girma ko yanzu ma a zamani za ka gani waɗanda suka iya sai ka ga furofesa na jami'a yana fama da matacciyar mota sai ka samu wani mai sakandare yana ɗaukan yana ɗiban miliyoyin kuɗaɗen da profesoshi za su yi aiki a gindinsa. To shi wanta wanda yake samun kuɗin ya samu wani matsayin to ya samu ƙula ne ɗaukaka. Shi kuma wani profesa mara ko sisi shi kuma ya samu majadu ne. To shi ma'aikin Allah biyu ya haɗa. Shi a haƙƙun ibadallahi mafi cancantar bayan Allah ne bil majad da girma wal da ɗaukaka. Eh nabiyun annabi ne lahu mubawwa'u wanda yake da mazauni a aljinani a mafi kololuwar aljanna yace nabiyyun azimul qadar bil haqqi mursalu yu'allibi muzkana diflan wa yunhalu falillahi minhu wa huwa ala wa akmalu nabiyyun aminun li irshad al ibadi muhalu habibun bi asrar al ulubi minabbu nabiyyun shi ma huwa nabiyyun shi annabi ne azimul qadar mai girman daraja mursal wanda aka aiko shi bil haqqi da gaskiya yu'allibihi ana neman sha da shi na biyu muzika na tun yana jariri wa yun halu da kuma sha na biyu sha na farko a madadin ya ce yu'allu a matsayin ya ce wa yun halu bihi ana fara sha da shi to amma saboda kafiyarsa talan ara ce lami lami ne a ƙarshe shi sa ya baddala su sai ka ce wa yun halu ana sha na farko da shi muzika na tun yana jariri yu'allu bihi kuma ana sha na biyu ma da shi eh to shine abin da ake nufi da sha na farko shine sha na yunwa lokacin da mutum yake cikin yunwa yun halu kuma sha irin na sha'awa bayan ka ci ka koshi falillahi minhu ita ba wannan siga ce ta ajubiyya falillahi minhu kai lamarin sa fa sai Allah Allah ne kawai san yadda girman sa yake wa huwa a'ala shine mafi daukaka wa akmalu shine mafi cika aminu shi amintaccen Allah ne muwahhalu wanda ya cancanta li irshadil ibadi ga shiryar da bayi saboda shi ma ya shiryu wanda ya shiryu shi yake shiryar da wani habibu shi masoyin Allah ne munabba'u wanda ake bashi labari bi asrar qulubi da asiraran zukata abinda mutum ya boye a zuciyarsa ba Allah sai sanar da shi a faidan na da faidan wa a'mala sadatan fasasa bi zakal kalkalinan wa shiddatan fa ya habbaza minhu liman sha umdatan imamun li rasulillahi bada an wa auratan bihi yusama zikrul jamil wa ibda'u a faidan na da ma'aiki ya kwarara kyauta faidan kwararawa wa a'mala sadatan kuma ya aiki da mashi eh masasa bi zakal kalka saboda haka ne ya jagoranci halitta linan halin kasancewarsa mai tausasawa shiddatan da tsanantawa haka shi mulki yake jagoranci sai ya zama da tausayi da tsanani akwai wanda su he sun ji wuta suke bi shine afadan nada faidan afadan nada ya kwarara kyauta faidan kwararawa eh to fasasa ne zakal kalkalina saboda haka ne ya jagoranci halitta cikin ruwan sanyi wa a'amala sadatan ya kuma yi aiki da sa'adatan mashi fasasa bi zakal kalka saboda haka shi ma ya jagoranci halitta wa shiddatan da tsanani allafu wan nashru ne fa ya habbaza minhu mamakin lamarin ma'aiki fa ya habbaza shi ne kamar irin madalla fa ya habbaza minhu madalla da lamarin ma'aiki liman sha umdatan ga wanda ya dauke shi a matsayin madogara imamun shi shugaba ne li rusulillahi ga annabawan Allah bada'an tun farko wa audatan da kuma ƙarshe ma'ana tun a duniya shugabansu ne kuma a lahira ma shugabansu ne ko kuma imamul rasulullahi shugabanni shugaba ne na manzannin Allah bada'an tun farkon sama wa audatan da makomansa bihi da shi ne yuktamu zikirul jamilu ake cika ambato mai kyau wa yubda'u da shi kuma ake farawa ma'ana komai da shi ake farawa da shi ake gamawa yace lahu rutbatan fawqa sima kai ne kar samat وكفوا لدى تاكي الصحابة متاهمت وآي هدى بالأمر والنهي أحكمت إذا أدت رسول الله آي تقدمت فآي رسول الله أجلا وعضوه له رتبة لا يكينا درجة فوق السماكين saman taurarin nan guda biyu shine simakai ne wasu taurari ne guda biyu ɗaya ana ce masa simakul rami ɗaya kuma ana ce masa simakul azab taurarin wanda suke da nisa sosai a sama ana iya maganin su yanzu haka inda da dare kaɗa kai za ga wani tauraro guda ɗaya ƙato wanda za ka kamar yanayin yanayin haske kamar yanayin wani kore kore to shi ne su biyu ne za ga su manya manya ana kallon su ɗaya sunansa simakul rami ɗaya kuma sunansa simakul azam to larabawa suna kwatanta mai ɗaukaka da wannan tauraron saboda yadda yake da nisa a sama kuma yake da girma lahurut batan yana da martaba daraja ko ɗaukaka fokas kai ne saman taurarin nan guda biyu kada samat wanda suka ɗaukaka wa kafu nadan kuma yana da tafin baiwa ta hakkin sahaba wanda yake yake kwaikwayon girgije mata hamat lokacin da girgijen yake zubar da ruwa amma wannan yayi wani abin da balaga suke kira tashbihul maqlub shi yasa wata nuska suke cewa ta hakkin sahabu eh wa kafu na dan yana da tafin baiwa ta hakis sahabu a wata a wata nuska ta hakis sahabu wanda girgije ma kwaikwayon wannan hanin yake mata hamad lokacin da yake zubar da ruwa amma mu a irin wannan nuskar tamu ta hakis sahaba shi hanin shi ne ke kwaikwayon girgije mata hamad lokacin da girgije yake zubar da ruwa amma dai girgijen shi ne yake kwaikwayon hanin amma yayi wani abu ne na balaga da sai kinsa tashbihul maqlub wa ayi hudan bil amr wan nahi wa hikmat wa ayi hudan kuma yana da ayoyi na shari'a wa hikmat wanda aka kyautata su bil amri da umarni wan nahi da hani ayi kaza abar kaza sai ka ce idza uddid rusul ayun taqaddamat ayun taqaddamat ayoyin da suka gabata idza uddidat idan aka lissafa lil rusuli ga sauran manzanni to fa ayi rasulullahi hakika ayoyi na ma'aikin Allah mu ko a ce mu'jizozunsa ajila su suka fi bayyana wa adwa kuma su suka fi haske alaysa alladhi hadha al-mafakira wal ula بما نص من آي الكتاب وما تلا وأن يدانا في المكان الذي تلا أتم الورى جاها وأبهرهم هلا له المده يجلا والشفاعة تقبو أليس الذي هذا المفاخرة yanzu ba shi ne wanda ya tattara dukkanin wani girmama girmama ba amsa sai ka ce haka ne wal ula da ɗaukaka bima nassa saboda abin da yake karantawa min ayil kitabi na ayoyin alkur'ani wa matala da kuma abin da ake karantawa wa anna to ta yaya ne ne yudana za a yi kusa da shi fi makanin lazzi itala a irin gurin da ya ɗaukaka sai za a samu girma irin nasa ko a kusance shi a tammalwara shi ne mafi cikar dukkanin halittu jahan wajen alfarma wa abaharuhum kuma shi ne mafi kyamsu kula suffa lahul madahu yujila lahul madahu yujila lahul madahu yabo ya tabbata gare shi yujila wanda yaban yake bayyana wa shafa'atu shi ma lahu shafa'atu ceto ya tabbata gare shi tukba wanda yake abin boyewa shi kuma na hadisi ne ya ce kowane annabi yana da addu'a mustajaba duk annabin da wanda annabawan da Allah ya yi kowa Allah ya bashi dama ya roki abin da yake so ya bashi kuma kowane annabi ya roka shi kuma tasa ya ce ya ɓoye ta sai an je lahira ya ga yaya al'ummarsa take in ya ga za ta kai labari to in ya ga ba ta kai labari ba to da wannan addu'a sai ɗauko ya addu'a a ceci al'ummarsa shi ne kowane annabi ya yi addu'a Allah amsa masa amma ta shi ya ajiye tasu takun sai ya ga kowa ya shiga aljanna hawa kulla wajadin lilwara wa jalalatin wa ja'a bi ayatin muhas kulla qalatin faman shakka fihi fa huwa hirfu dalalatin afil haqqi shakkun ba'da alif dalalatin taqaddama ha zikrun madad dari qura'u hawa kulla majdi ya tattalo dukkanin wani girmama girmama lilwara ga halittu wa jalalatin da girma waje a bi ayatin ma'aiki ya zo da ayoyi mahat wanda ta shafe kulla kalatin dukkanin wata magana faman shakka fihi duk wanda ya shakku a cikin ayoyi fa huwa hilfu dalalatin shi ya kasance ma abocin bata ne abil haqqi shakku yanzu za a yi shakku a cikin gaskiya ba da alfi dalalatin bayan hujjoji dubbai takaddama ha zikirun zikirun ambato takaddama ha ya gabace ta yi ƙura'u kuma ana karanta ta madaddari matukar zamani shine alqur'ani yace li taksisihi fawqa alqusus maziyatun sanatu ilayha ismatun azaliyatun makanatuhu fil mursalin aliyatun inaratuhu hissan wa aqalan jaliyatun falal wahm yastawli wala shakku yutragu li taksisihi saboda keɓantar ma'aiki maziyatan wajen maziya fawqa alqususi a saman keɓantattu ita maziya shine wani abin da za a ba wannan daraja wani ko bai samu ba to li taksisihi saboda keɓanta safokal kususi saman wanda Allah ya keɓanta maziyatan da daraja sai ka ce kismatun azaliyatun rabo azaliyatun tun azal sanatu ilaiha shine karkato shi ilaiha zuwa gare ta ba takara yayi da wani ya samu darajar ba a'a daman darajar ta sace shi aka rubuta za a ba shine sanatu ilaina qismatun ilaiha qismatun azaliyatu qismatun rabo azaliyatu na tun azan sanatu shine karkato shi ilaiha zuwa ga wannan raba makanatuhu aliyatu darajar ma'aiki aliyatu madaukakiya ne fil mursali na cikin manzannin aiki Allah inaratuhu haskensa jaliyatun a bayyane yake hissan a zahirance wa akalan da kuma a hankalce falal wahamu babu wani rudu ya stauli da zai yi rinjaye wala shakku babu wani shakku ya tsara ko wanda kuma zai tsinkayo mana ba shakka cikin wannan magana wa kan fasidin abaha bihi wa huwa salihu wa kan batilin walla bihi wa huwa talihu rasulun li asrar munafiqu fadihu abana al-huda fal haqqu abla jawabihu wa sana al-wara fal aisha hulu muhanna'u wa kan fasidin da yawa mabarnaci abaha sai ya waye gari bihi albarkacin ma'aiki huwa salihu ya kasance mutum nagari da yawa mai barna sai zan mutum nagari wa kan badilin da yawa kuma barna walla sai ta juya baya huwa dalihu tana haska halakakkiya rasulu shi manzo ne fabihu wanda yake bayyanawa li asrarul munafiki ga asiran munafikai abinda suka kulla a zuciyarsu idan ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun shine rasulun shi manzo ne fadihu wanda ke mai bayyanawa li asrar munafiki ga asiran munafikai eh fadihu mai bayyana bi asrar munafiki da asiran munafikai abana alwara huda ma'aiki ya bayyanar da shiriya falhaqqu gaskiya abu laji sai ta bayyana wadihu asili wasan alwara ma'aiki ya kiyaye dukkanin halittu fal'aishu rayuwa hulun sai ta daɗi muhanna'u kuma ta zamto mai sauki eh hulun ta daɗi muhanna'u kuma cikin sauki bana kubbatar islami ta zaharu kamsuha wa ashraka badru salihati wa shamsuha wa iz kana mawdu'an alal birri ussuha ada'at hujinnul ardi tawhan wa insuha wa fudara bis sabaqil fariqul mubaddau bana kubbatul islami ya gina kubbatul islami ɗaki na musulunci shine kubba kamar ɗaki akan ɗaki bana ya gina kubbatul islami ɗakin musulunci ta zaharu sai ga shi wannan kubba ta musuluncin tana bayyana kamsu hasu biyar ne su wannan tirakun musuluncin buniyar islami ala kamsin kenan eh sai ka ce badaru salihati wata na ayyuka masu kyau wa shamsu ha da kuma ranar ayyuka masu kyau ɗin shine tauhidi fa asharaka sai yake haskaka kowa yake gani wa iz kana mawdu'an alal birri ussuha wa iz kana domin ya kasance ussuha ya musu fandisho ne eh wa iz kana mawdu'an ya kasance mawdu'an abin ajiyewa ne ussuha fandishon sa alal birri bisa ayyuka na gari saboda haka a ɗa'atu jinnul ardi jinnul ardi aljanu na duniya wa insuha da mutanen duniya a ɗa'atu sai suka masa biyayya ɗau'a suna masu so wa fuddila sai aka fifici alfariku wasu jama'a mubadda'u wanda suke na farko bisarki da rigaya da suka yi mana yana nufin sahabbai kenan sai aka fifita sahabbai akan dukkan wani mutumin da zai zo ya shiga musulunci yace ulul birri wal ihsa ba ku ko bari in kashe shi in raba biyu saboda kar ya tsore kuma wal alfaza zai fara magana kan sahabbai yace ulul birri wat taqwa wa ahlul fadaili isabatu ishfaqin wa khairin wa na'ili samad bi qabulil haqqi min khairi qa'ili aqarra li ayatin lahu wa dalaili bi hasbu dalkun wa tariqum wa ta'u ulul birri su sahabbai su ne ma'abota nagarta wattaqawa da tsoron Allah wa ahlul fada'ili kuma su ne ma'abota fifiko isabatu ishfaqin su jama'a ne na jin kai wa khairin jama'a ne na alkhairi wa na'ili kuma jama'a ne na kyauta samat bi kabul samat sahabbai sun daukaka bi kabulil haqqi saboda karban su da suka yi wa gaskiya min kai rika'i daga fiyayyen wanda yake faɗan gaskiya shine ma'aiki su sahabai sun fi kowa saboda su sun karɓi addini ne a hannun mai addinin shine samat sun ɗaukaka bi kabulul haƙƙi da karɓan gaskiya min kai rika'ili daga fiyayyen mai faɗin gaskiya akarar sai suka yi furuci su sahabai li'ayatin da ayoyin nan lahu nasa wa da la'ilul hujjojinsa biha subuhu dalqu biha da su ne sahabban ko kuma ka ce la'ayatin da waɗannan ayoyin ne asubuhu safiya ɗalƙun ta bayyana ta haske wa ɗariƙu hanya ko muwaɗɗa'u ta zamto a barbi ya ce uhibban nabi hashimi muhammada a jallar wara zatan wa asalan wa mahtida wa ataibahun nafsan wa aka wa adawalahum yada adabalahur rahmanu nasi'an wa maulida fama zalamin ma kala falaku yabra'u أحب النبي الهاشمي محمد أحب النبي إن سن النبي الهاشمي بهاشمين دنجي محمد شيني محمد أجلر ولا ذات الشيء في دكا ننسى للتوشيني أجلر ولا يا في في دكا هلتو ذاتا أوجن ذاتا سا وأصلا دا أصلا سا ومحتي دا دا كمدو أصلا سا وأدعبهم شيء في سدادي نفسا أرانسا وأدعوالهم كما شيني في سصوية دان هنو ma'ana shi fi su kyauta kenan adaba lahu rahmanu ar-rahmanu Allah ar-rahmanu adaba lahu ya tsarkake masa nash'an tun farkon tasowarsa wa maulida da kuma gurin mahaifarsa duka Allah ya tsarkake masa wannan gurin wa maulida da gurin haifuwarsa fama zala ma'aiki bai gushe ba ya bara'u yana kubuta mimman kalafal haka ga dukkan wanda ya saba wa gaskiya duk wanda ya saba wa gaskiya baya tare da ma'aiki ala kulli fannin faddala Allahu fannahu bi an farada ad-din al-qawim wa sunnahu wa qad sasa insal khalqi turran wa jinnahu aid nazaran fi khalqi ta'lam bi annahu ka amad lam yunsha wa la huwa yunsha ala kulli fannin a bisa dukkanin wani addini na duniya faddala Allahu fannahu Allah ya fifita addininsa bi an farada addinin alqawima domin Allah ya fallanta masa addini wanda yake mai kakke wa sannahu kuma ya sunnanta masa wa qad sasa in salkalki hakika ma'aiki ya jagoranci in salkalki mutane a cikin halittu urran gaba ɗayan su wajen nahu da aljanun mutanen ba yace a id nazara ka sake kallo ta'alam za ka sani a id nazaran ka sake duba filkalki a cikin dukkanin halitta ta'alam bi annahu za ka san cewa yadda lamarin yake ka ahmad lam yunsha ba a yi irin ahmadu ba wala huwa yunsha kuma ba za a yi irinsa ba yace ka duba a cikin halitta sosai za ka kalla in ka duba da kyau a cikin halitta to abin da zai nuna maka cewa ka ahmadu lam yunsha wala huwa yunsha kamar ahmadu ba za a yi ba kuma ba za a yi ba جزاء مديه حرير وجنة فدا قول كفار أصابته جنة فما هو إلا من جهنم جنة أغاث به الله الورى فهو مزنة تروي سدى أو زلة تتفيأ جزاء مديه sakamakon masu yi masa biyayya harirun tufa ce ta alhariri wajen natun kuma da aljanna mana duk wanda ya bi shi zai samu alhariri da aljanna wajzehum bima sawaru jannatan wa harira kenan fada qaulu kufarin kabar fadin kafirai asabatu jinnatu wanda jinnatu bugun aljani asabatu ya samu wannan fadin da suke yi ma'ana ka rabu da wannan fadin da kafirai suke yi na hauka din eh ko kuma ka bar fadin kafirai da suke cewa asabatu jinnatu wa in yakadu allazina kafaru la yazliqunaka bi absirin lamma sami'u zikr wa yaquluna innahu lamajnun to za ta yi ishara yake zuwa ga wannan kaulin eh to ka bar fadin kafirai da suke cewa innahu lamajnun fada kaulu kufarin ka bar maganar kafirai wanda asabatu mana wannan kaulin da suke asabatu jinnatun jinnatun aljani asabatu shi ya samu wannan fadin mana magana ce kawai suke tashin hankali fama huwa shi ma'aiki bai kasance ba illa junnatu sai dai wata kariya ne min jahannama daga wutar jahannama shi ma'aiki bai kasance ba sai kariya daga wutar jahannama mana duk wanda baya so ya shiga wuta to in ba wajen ma'aiki ya zo ya fake ba to duk inda ya je wutar jahannama ta kona shi a gasa bihi Allahul wara Allah ya taimaki dukkanin talikai bihi da shi fa huwa muznatun shi ma'aiki ya kasance wani girgije ne turawus sada wanda yake kosar da mai jin kishirwa au zillatun ko kuma inuwa ce ta tafayya'u wacce take mai sanyi inuwa wacce take shimfiɗaɗɗiya eh ta tafayya'u wanda ake zuwa cikin ta amaki eh akwai akwai bambanci tsakanin zillu da fai'u eh ita fai'u ta tafayya'u inuwa ce wacce ko bushi-bushin rana babu a cikin ta inuwa rufaffiya alam tara anna allaha awahu iz awa bigari hira'il lil ma'ali allazi nawa فلما أديل القربى من وحشة النوى عفقنا به من قمرة الضي والهوى فلا تلب معدوب ولا النجوه مرجع ألم ترى أن الله ألم ترى ينزبه غنيبني أن الله سوى الله آواه يا تاروشي إذ أوى لوكسن دماء إيكي يتاري بغاري هراين أقوبون هرا شيني بغاري هراين للمعالي ga wannan wurin zama allazinawa wanda ya kasance mai nisa ba ga Allah ya taro shi ba la ta hazan inna Allah ma'ana alam tara yanzu baka gani gani ne anna Allah Allah awahu ya taro shi Allah na tare da shi iz awa lokacin da ya tare bigari hirayin a cikin kogon nan na hira lil ma'ali a wannan kurin zama allazina wanda ya nisa ba ga abin da Allah ya masa bane falamma udilal qurba falamma lokacin da udilal qurba aka musanya masa min min wahashatin nawa ko kuma min kashiyatin nawa daga tsoro min kashe ta daga tsoro annawa na nisanta sai ga Allah ya canza masa a faƙina bihi to albarkacin wannan fake wanda ya je a wannan kogon hira a faƙina bihi sai muka wartsake bihi albarkacinsa min gamratul gayi daga maye irin na bata wal hawa da kuma maye irin na son zuciya lokacin da je kogon hira kenan yana ibada mala'ika jibril ya zo masa to albarkacinsa ne mu ma muka wartsake falat dibbu ma'lumu magani bai zamto abin rasawa ba walan nujuhu murja'u walan nujuhu kuma cin nasara bai kasance murji'u abin jinkirtawa ba ma'ana sha yanzu maganin yanzu yanzu za a sha yanzu a warke shine falan dibbu ma'dumu magani bai kasance abin rasawa ba walan nujuhu walan nujuhu murji'u kuma waraka bata kasance abin jinkirtawa ba nabiyul huda baru nada sari mul'ida مبيدهم بالسيف إذ أبوا الهدى وظنوا بجهل أنهم تركوا سدى أتى والورى أثر الضلالة والردى فأكدكم نور ودلك ويدل ويكلأ نبي الهدى شيء النبي نشريا بحر الندى كوجين نكوتا سارب الإدا كما تقبين ميين كمكيا nubiduhum bisayfi shi ma'aiki mai halakar da su ne bisayfi da takwabi iz abawal huda lokacin da suka ci karban gaskiya wazannu bi jahalin wazannu sun yi tsammani su kafirai bi jahalin saboda jahilcin su annahu tariku su da ta za a basu haka kawai kamar dabbobi su abin da suke so afasibtum wa annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna turja'un to su kafirai saboda jahilcin su gani suke kada a basu haka kawai su abin da suke so a ta ma'aiki ya zo walwara dukkanin talikai lokacin asara sun kasance ribatattu ne ana abdalalati bata mana duka bata ta ribace su ta kame su warrada da halaka lokacin da ma'aiki ya zo kowa halakakke ne shine ata ya zo walwara alhali halittu asarar dalalati ribatattu ne kamo kaman yaki ne na bata warrada da halaka fa an qazahu nuru nuru nuru shi wannan haske na ma'aiki fa'an ƙazahun sai ya tsamo su, ya dullu, yana mai shi yadda su wa yakla'u kuma yana mai kiyaye su. Ya ce, Mahuɗin bihibzillahi fi kulle hayatin fafi hali ana ta kira na ne a waya. Mahuɗin bihibzillahi fi kulle hayatin fafi hali iladin wa fi hali nashatin فلما انتهى باسا أمد بجرعة أزل ركاب المشركين بوطأة دلوؤهم من زرعها ليس تادو مهود بحفظ الله مهود شيء من كياي واني بحفظ الله da kiyawar Allah fi kulli hayatin a cikin kowane irin hali shi ma yake dukkan lamarinsa Allah ne ke kula da lamarinsa fa fi hali iladi a cikin halin haihuwarsa da aka yi duka yana kiyaye ne daga cikin lamarin Allah wa fi hali na nash'ati da kuma halin tasowarsa duka ya taso na cikin kular Allah. Falan mantaha ba'asan, falan mantaha lokacin da ya kai ba'asan jarumi, umidda sai aka karkafe shi bijir'atin da wata iriyar jarumta, ma'ana lokacin da karfin sai kai, ya zama ya kai ya zama annabi kenan, umiddu sai aka kare shi bijir'atin da wata iriyar jarumta. A zalla rikawal mushrikina, ya kaskantar da rikabal mushrikina wuyayen mushrikai bi wada'atin da taikawa. ana sai zan kafirai ba su iya kowai ba dulu uhumu haƙarƙarinsu ko ka ce ƙirazansu ƙirjinsu laisa ta hada'u ba ta iya nutsuwa min za'ariha saboda tsantsar makyarketa da suke yi saboda tsoro shi da dulu uhumu haƙarƙarinsu ko ka ce ƙirjinsu laisa ta hada'u ba ta nutsuwa min zuƙuriha saboda makyarketa da suke na tsoro هو المصطفى المكتار طبعا وقربة تقدس ذاتا ثم قبرا وتربة أقول أعنيه هوى ومحبة أحب رسول الله شوقا وحزبة لعلي غدا عن هوضه لا أحله هو المصطفى المحبوب هو المصطفى شيني زاببا الله المحبوب kuma abin so ga bayan Allah ɗab'an irin so na ɗabi'a mana duk wanda ya ji tarihin ma'aiki ko ya gan shi to lalle ya cancanta ya so shi shi da ɗab'an so irin na ɗabi'a rai tana son mutum jarumi tana son mai kyauta tana son mai kyau tana son mai ilimi tana son gwanin fasaha shine daba huwal mustafa shi zababban Allah ne almahabubu kuma a wajen so ga bayin Allah daban a dabi'a a dabi'a kawai ko da ba annabi bane ya kamata a so shi wa qurbatan kuma abin so ne ga bayin Allah qurbatan saboda ibada takaddasa ya tsarkaka zatan a zatinsa sun makabaran sannan ya tsarkaka a kabarinsa wa turbatan da kuma kasarsa shine garinsa a ƙulu ina faɗa wa a'anihi ni fa na nufi ma'aiki hawan da soyayya wa muhabbatan da kuma soyayya eh hawan irin wannan soyayya wanda kawai haka kawai kana son mutum ne baka san me ma ba wa muhabbatan da kuma soyayya irin wanda ka san me maka uhibbu rasulullahi ni ina son ma'aikin Allah shauƙan dan bege wa hisbatan da kuma ibada la'alli gadan ta yiwu saboda wannan san da yake masa shine la'alli ta yiwu ni gadan ran kiyama la uhalla ba za a kore ni ba an haudihi daga tafkin sana al-kausara mala'ikatul rahma likalat bi fadlihi wa hannat kama hannan habibu li waslihi haramun alal ayyami ijadu mislihi wa inni ila taqabili mawti'un alihi la'alli arwa bil ladhi kuntu azmau mala'ikatun rahmani mala'ikun Allah ƙalar sun yi furici bi fadarhi da falalarsa eh iz qalat ce mala'ikatu kenan wa hannat kuma mala'iku sun yi beke lokacin da je Isra'i kenan kama hannal habibu kamar yadda masoyi yake yin bege li waslihi da saduwa da masoyinsa yadda in masoyi da masoyinsa irin farin cikin da yake haka mala'iku suka yi farin ciki lokacin da ya tafi Isra'i haramun alal ayyami ijadu mislihi ijadu mislihi samun kwatankwacin ma'aikin Allah haramun haram ne alal ayyami a bisa kwanaki mana abu ne wanda ba za su samu ba eh haramun alal ayyami ijadu mislihi ya haramta ga kwanaki su samu irin ma'aikin Allah uhinnu ina bege ila ta kabira zuwa ga sumbanta maudi'u na alihi gurbin takalmansa ba ma shi ba la'alliya arwa ta yiwu na ƙoshi billa zai kuntu azma'u da abin da nake kishirwarsa ya ce asirrus liman bil hashimi ya shibbuhu haramun alaihin na da kalban uhibba a habbahu rasulun karimun ma a sa ka tarabbahu wa idda li ahwal al qiyamati hubbahu wa hasbi fali minhu manazun wa malja'u asir rusuli yanzu a cikin manzanni man bil hashimi yushibbahu man wane ne yushibbuhu zai yi kama bil hashimi da ma'aikin Allah babu haramun alaihin naru kalbin abuku kalbin zuciya a habbahu da take son ma'aikin Allah haramun alaihin naru wuta ta haramta gare shi ma'ana duk zuciyar da take son annabi to ba ta kone ba rasulun shi manzon Allah ne karimun mai girma ma a saƙaɗu rabbahu wanda bai taɓa sabon ubangijinsa ba wa iddu li ahwa li qiyamati wa iddu hubbahu na tanadi san annabi li ahwalil qiyamati saboda tashin hankali ranar kiyama ma'ana shi ma bai tanadi kuma ba kiyama sai san annabi wa hasbi kuma san annabin ya ishe ni fali minhu ya tabbata li a gare ni minhu a wajen annabi malazun mafaka wa malja'u da kuma wajen fakewa abin da ake nufi da malazun mafaka gurin da zaka je ka fake dan kar ka wata masifa ta samu mutum wa malja'u kuma wajen laɓewa ka je ka fake saboda baka alkhairi asa waɗannan ya danu bihi wa la'allama wa illa fala an bakku da hari ya magurama khalifa asan kari kala dallaha mawaddama wa alli nafsi bil wasali wa rubbama tashakkar fata adawa'uhu wa huwa tabra'u asa waɗanu asa za ta yi waɗanu guri gurin da inke ciki ya danu bihi ya kusanta ni bihi da annabi wala Allah ma za ta iya yiwa hakan ya samu wa illa in kuma ban samu kusanci da shi ba fala an fakku ba zan gushe ba da hariya matukar zaban na muguraman ina mai tsananin bege ga ma'aiki halifa asan na kasance ma'abocin bakin ciki ne kada kala dallahan waddama wanda wannan bakin cikin ya cakuɗa allahama nama na waddama da jinina u'allilu nafsi ina jinyatar da kaina bil wasali saboda rashin sabuwa da ma'aiki ana kullum ina jinya shine o allilu nafsi ina jinyatar da kaina mana ina sawa jikina cuta bil wasali saboda saduwa da ma'aiki mana saboda rashin saduwa kenan wa rubbama yace amma fa sau da yawa tashar kalfata a dawa'ahu saurayi yakan koka shine tashar kalfatawa saurayi yakan koka a dawa a hu cutar da take damunsa wahaya tabara'u saboda koka wanda ya kuma sai ya samu magani shi ma na faɗa wa allilin sai ina wa ina kaina jikina yana jinya saboda rashin saduwa da ma'aiki to ta yi faɗan da inke in samu magani mana faɗan da inke ya zama na samu dama na je na ziyarci ma'aiki wallahu ta'ala alamu shi wannan littafin ina jin sa da dan sauri ne akwai gabobi da yawa da ya kamata a tsaya a yi bayani akan su dalla dalla amma saboda littafin yana da yawa in aka ce za a masa idinabi sai ya zama za a dade ba a sauke shi ba amma dai tun da gashi mun fara to duk abin da ba ku gane ba ko a waya sai a taba ni a waya eh wallahu a'lam